بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اتقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يا أبو مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abuna barka da maraba ga kowa da kowa Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana wannan azumi na wannan shekara Allah ya sa mana daga cikin rayayyu wanda za a fara da su kuma mun gode wa Allah akan wannan sannan a cikin ikon Allah za mu ci gaba da wannan karatu na alkur'ani mai sarki mai albarka wadda muka saba a wannan masallaci na kofar gida mai girma sarkin damba bara in ba manta ba mun karanta suratun nahali wanda mun je har ta inda Allah madaukakin sarki yake umurtan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya haƙuri a cikin al'amuran rayuwa da kuma al'amuran addini domin allah maɗaukakin sarki shine mai sakamta masa sannan sai umarce shi cewa kare bakin ciki dangane da abubuwan da makiyan addinin musulunci suke masa kar kuma zuciyarsa ta zama wato kenan ta takura domin allah maɗaukakin sarki yana tare da duk masu jin tsoron allah yana tare kuma da mutanen da suke kyautatawa wanda ya kawo karshen wannan sura a bana insha Allah ta'ala za mu taiki sabon sura ita ce suratul isra wannan sura suratul isra sura ce da yake a maka aka saukar da ita wasu malamai suka ce amma akwai wasu ayoyi a cikinta wanda a madina aka saukar da su kamar aya ta 26 da ta 32 da ta 33 da ta 57 da ta 73 da kuma dai wasu ayoyin wanda a cikinsu akwai inda Allah da kwakin sarki ke cewa wa in kadu la yastafi zunaka ko ita ma tana daga cikin ayar da aka saukar da ita wato kenan lokacin da tawagar mutanen ɗa'ifa suka zo ba annabi sallallahu alaihi wasallam ban san kuma da ba a makka ba ne lokacin da yahudawa suka ce masa wani ba kasa ce ta annabawa ba sannan da farin Allah maɗaukakin sarki inda yake cewa wa qur rabbi azkilni mudkhala sidikin wa akhrijni mukhraja sidikin ita ma malaman tafsiri suka ce a Madina aka saukar da ita har yanzu da farin Allah da yake cewa inna rabbaka ahata bin nasi ita ma a Madina aka saukar da ita malam bukatar yake cewa har ma da farin Allah da yake cewa innal ladina utul ilma min qablihi to waɗannan su ne ayoyi wanda aka saukar wato kenan a madina bayan wannan sauran gaba ɗaya abubuwan da ke cikin wannan sura wato kenan a cikin ayoyi 111 wannan da aka toge kawai su ne wanda suka sauka wato kenan a madina sauran duka a makka suka sauka don haka ta sauka a makka da ba da labarin kadiya na isra'i wadda shine za mu karanta in Allah da kaɗan daga cikin kisosin da suke ɗamfare da wato kenan maganan isra'i da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam don karantawa da kuma mutuntawa da kuma wato kenan farlanta masa abubuwan da suka shafi ibadu wanda suka zama wajibi a kansa da kuma wato al'ummarsa to mu je malam bismillahir rahmanir rahim سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Allah madaukakin sarki ya ce subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga ubangijin nan da ya yi tafiyar dare da bawansa minar masjidil harami tun daga masallaci mai alfarma shine masallacin makka ilal masjid al-aqsa zuwa masallaci mafi nisa alladhi barakna hawla wanda muka yi albarka wato kenan a kewaye da shi ba don komai ba din riyahu min ayatina dan mu nuna masa wani bangaren ayoyin mu ba duka ayoyin ba innahu lalle shi Allah madaukakin sarki huwa sami'u shine mai ji albasiru wanda yake wato kenan mai gani ayan ta fara da wadin subhana a al'adance duk inda ka ji mutum musulmi ya zaba ya ce subhanallahi to wani abu ya faru wanda yake na ban mamaki ko a cikin ayoyin alkur'ani ayoyin da suka fara da wato kenan tasbihi zaka ga wato kenan ka fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay idan ka diba abubuwan da Allah madaukakin sarki ya tsara akan wato kenan malakutu samawati wal ardi gaba daya halittun sama da kasai kingdom na sama da kasa kuma yake jijjuya su zaka sa akwai abin mamaki da abin wato kenan firgici in ka ya ce subhanallahi subhanallahi menene subhanallazi khalaqal azwaja kullaha ko mimma tumbitul ard sarki ya tabbata ga ubangijin da ya halci dangin abubuwa gaba ɗaya su cikin abin da ƙasa take tsirarwa mazansu da matansu cewa kowane halitta allah madaukakin sarki ya halicce shi mace da namiji ta yadda allah ya tsara mace da namiji na jikin bishiyoyi da yadda ake samun 'ya'yan bishiya da na mutane da yadda ake samun 'ya'yaye da tsuntsaye da yadda ake samun 'ya'yayensu da ƙwari hatta tana hatta macizai da yadda mace da namijinsu suke ba da zuriya wadda take abin za ka ga wato kenan akwai abin mamaki don haka shi yasa sai Allah madaukakin sarki suke farawa da irin wannan da subhana saba'un ya zo a farkon aya ne ko a tsakiyar aya duk inda aka ce subhana man karkala subhanan ladi kaza to in ka diba za ka ga akwai abin da ake kira addahash abubuwa wanda suke na ban mamaki na rikitarwa inda dan adam zai zauna ya yi nazari a kai to sai ya zama ita wannan sura gaba ɗaya ma da wannan kalmar ta faru da subhana wato ke dan tunawa karfin abin mamakin da zai biyo a baya subhanallazi asra bi abdihi tsarki ya tabbata ga ubangijin nan da yayi tafiyan dare wato kenan da bawansa tafiyan dare shi ne ake kiransa isra'il allah maɗaukakin sarki ya tafiyar da bawansa shi na na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma wato kenan da daddare ne aka yi wannan hadisa sannan sai yake cewa ya yi wannan tafiya ɗin bi abdihi da bawansa kasantuwansa bawansa tun da yanzu allah maɗaukakin sarki ya ɗauke shi zai je nuna masa wasu ayoyi na ban mamaki don ya girmama shi ya mutunta shi da yana da wani suna wanda zai ba shi na mutuntawa da girmamawa da daukaka sama da abdu to da shi zai kira shi amma sai ya ce bi abdihi wato kenan tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyan dare wato kenan da bawansa sadaka Allah barkatin sarki sai ba lakaba masa wannan suna na bawa wanda yake kuma ko amu za ga an ce aiwa na bawan Allah ne to an ya kai wato kenan makura a iya namu irin fahimtar cewa mutumin kirki ne mutum ne mai mutunci wato kenan mutum ne mai karimci matsala ta isra'i da miraji ta tabbata cikin dukkan littattafan hadisai kowane littafi da ka dauka tun daga kan sahih bukhari da muslim da sauran littattafan hadisai duka wato kenan akwai maganar isra'i cewa Allah madaukakin sarki ya ya tafiyar da bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka wato kenan zuwa Madina dukkan yankunan da ake ruwaya an ce sahabbai guda sama da ashirin an samu ruwaya don haka riwayar da take magana akan cewa lalle kadiya ta Isra'i abu ne wanda ke tabbatacce ya faru Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi riwaya ce wadda take wato kenan mutawatira ya zo cikin hadisi daga anas dan maliki allah maɗaukakin sarki yadda da shi yake cewa mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya utitu bil buraki an ina da sai naga an kawo min buraka ko abin da muke hasa da Hausa mu ce buraka ko sai aka kawo min buraka wa da batun abiyat wata dabba ce fara fawqal himar wa dunal bagal girmanta yafi jaki amma kuma ta karasa alfadari ba ta zama wata kenan tsaka tsaki ko sai aka ce na zo na hau saboda haka sai na hau da muka fara tafiya sai na ga ya da'u hafirahu inda muntaha tarfihi idan ta kalli gaba iyaka inda ta hango to kafa ta nan take dorawa hatta yi sagun inda ta sake hanga kafa ta biyu a nan za ta dora ta haka take tafiya wannan ne aka kawo fa aka ce na hau farakibtuhu sai na hau hatta ataitu baitul miqdas kanka ankara sai gashi mun zo wato kenan baitul miqdas shine wato kenan masallacin kudus guri mai albarka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa farabattuhu sai na daure wannan dabba din bil halqati allati yurbatu biha al anbiya akwai wani kusa wanda duk wani annabin da in yazo sai daure dabbarsa a wurin ni ma sai na je sai na daure wato kenan ita wannan dabbar a wurin tun da kaltul masjida sannan sai na shiga cikin masallacin shi wannan masallacin kudus din kenan ko ya daure ta a bakin masallaci sannan sai ya shigo masallacin da na shigo masallaci fa sallaitu fihi rak'atayn sai ne sallar rak'o'i guda biyu kusan daga cikin sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shine in mun shiga masallaci mu sallar rak'a biyu kafin akalla kafin mu mu zauna tuma karatu sannan sai na fita daga masallacin faja'ani jibril sai ga jibril ya zo mu alaihi salatu wassalam bi ina'in min qamrin wa ina'in min labanin da jog guda biyu ɗaya jog ɗin giya ne a ciki ɗaya jog ɗin kuma nono ne a ciki kun san a lokacin ba haramta shan giya ba ko shan giya ba matsala ba ne yawa musulunci bai haramta ba a wannan lokacin ayoyin da suka magana akan giya duka ba wanda ta sauko ko guda daya wato kenan aka wani amma duk da haka sai aka kawo masa jog guda biyu daya wato kenan na giya daya na wato kenan nono sai ya ce faktartun labana da aka ce gashin zaɓi daya sai na zaɓi nonon bakala jibril iktartal fitrata sai jibril ya ce lalle ku ka dace da addini yawa fitara ta musulmin kirki dama ba giya ba ne nono ne in ka ga ana shan giya to an kauce ma asalin fitratul lahi latifa tarar nasu alaiha Allah ya halicci mutum ya tsara wa jikinsa dokoki da ka'idodi daga cike shi ne kar ya sha abin da zai kawo masa maye to shi kuma dama ta lokacin da ya tashi a girma makka ma ya girma ma daga cikin ɗabi'arsa duka abu na budala bai san su ba don haka ma wannan ba ta cikin tsarinsa shi yasa ma hannunsa ma bai kai kanta ba Allah ba da kuke sarki ya gina shi dama wato kina nan da aka yi ce masa ka zabi addini sun ma'urje bina ilas samai sannan sai aka hau da mu wato kenan zuwa sama daga nan wato kenan yanzu isra'i ya kare a nan saura kuma wato kenan mai iraji to haka ne aka mace hadisi har zuwa ƙashensa wannan yana cikin sahih bukhari da muslim daga cikin ruwayoyin da ba sa cikin buhari da muslim akwai abin da wato kenan wasu malamai suka fitar da su daban-daban cikin fadinsa da yake cewa fadin Allah wadda kuke sarki da yake ta subhanal ladhi asra bi abdihi laylan min al masjidi ila masjid al harami ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu akwai magana Abu Sa'id al Khudri da yake cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya usra bihi Abu Sa'id al Khudri ya daga cikin manyan manyan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana hadisi da kansa yake ba mu wannan hadisi din a daren da aka yi Isra'i da shi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan riwaya yace utitu bidabatin an kamun wata dabba kaga wancan yace an kawo mun buraka wannan kuma yace mai an kawo mun dabba hiya ashbahu dawabi bil bagali a cikin dabbobi da na sani tafi komai kama da wato kidan alfadari lahu uznani yattaribani yana da kunnuwa guda biyu wanda yake kadawa وهو البراق شنو ما براقا دين كينان الذي كانت الانبياء تركبه ainihin burakan da in bukata ta taso ana kawo annabawa su hau don haka nima aka kawo mun hau tun da can haka nan da aka fara kifto sai na hau fantalaka sai muka tafi ita wannan dabba ta kawo ya dahu inda muntaha basarhi duk inda ta kalla ƙarshen ganinta a nan ne wato kinin kafanta wato kin za ta dira da haka da muka tafi fasami'tu nida'an an yamini sai na ji ta hannuna na dama muna cikin tafiya ana kira na ana kira ta ya muhammad ala rislik ya muhammad dan tsaya mana dan dakata mana dan dakata haka nan nake ji ka tsaya ka tsaya hatta as'aluka dan Allah ina so in maka wata tambaya ne ka san mutane wani lokaci da an ga da an ga sarkin fawa sai miya ta daɗi ko mutum yana da matsala ta addini amma ba zai tambaye ka ba sai ka cikin tafiya sai zo ta adama alawala wallahi kaza kaza kaza sai tsaye da kai yau eh ina da dan wata tambaya ne da tambaya tana da muhimmanci da ya kamata ya je ya tambaye ta a lokacin bukata amma sai da aka ga sarkin fawa da da sai miya ta zaki ko yace ta ka jira da Allah yana da abin nan to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace me fa madaitu wa lam a'rij alaihi kawai sai ya ci gaba da tafiya da ko kula shi bane ba na sharar da shi kawai da wuce a to me yasa bai zo ya tabbaye ni ba sun masamitu na da'an an ya sari sai na sake jin kuma ta haguna nan ma bayan mun wuce wannan mun yi gaba ta bangaren hagu kuma sai na sake jin kira ya muhammad ala rislik ya muhammad da allah dan jira na da tambaya ni ma zan maka tambaya kuma zai tu walam a rujalehi sai na ci gaba da tafiya shi ma ban tsaya na karkata zuwa gare shi ba sun mai tagbali ni imratu ina cikin tafiya kuma sai na ga a tsakiyar hanya a gabana wata mace ta fuskanto ni alaiha min kulli zinatin duniya ta sha ado duk irin kayan adon da kake tsammanin su a gidan duniya na akwai shi a jikinta rafiya tun yadaiha ta daga hannayenta tana cewa tana haka tana haka tana haka tana roƙo kinan tsaya ko tana cewa ala rasulika hatta as'aluk dan Allah ka tsaya ka tsaya ka tsaya dan maka tambaya ne ko ba zai sai na wuce ko ni sharar da ita kawai sai na wuce walam arji ba tsaya na karɓa ta gare ta ba kuma a tafi baitul miqdas haka muka tai har na je zuwa kenan masallaci bai albarma wannan ɗakin kudus din shine al'aksa wanda ke mafi nisa wanda zartu dabba sai na sauka akan wannan dabbar ainihin iso yadda kan ko shi kenan sai na sauka fa a sartu fil halkatin lati kanatil anbiya'u to suku biha sai na je na samu wannan dan sarkar halka na sarka idan sarka sai na sa igiyar abin da sai na daure ta dama kuma annabawa wato kenan an ne suke abinan suke daure dabbobinsu su ana suke suke daure dabbobinsu ko fakultu sai na ce ma jibrilu samitu ne da'an an yamini ya muhammad al-arisalik da muna tafiyar nan fa ni na ji kira ta hannun dama na ana ce min ya muhammadu da allah ka dakata as'aluka zai maka tambaya fa mudurta amma na wuce walam a'rish alaihi ban sauka na zo na kula da wannan mutumin ba fakala sai jibril ya ce min zaka da'il yahudi wannan malami ne mai da'awa zuwa ga addinin yahudanci walau kafta da ka kuskura ka tsaya la tahawwadat ummatuka wallahi da al'ummanka sun bi yahudu duka za su zama yahudawa sai dai kaɗan wanda za su abin nan amma da baka saurare shi ba al'ummarka duk abin da yahudawa za su musu za su cirje duk abin da yahudawa za su ga daura abubuwan da suke faruwa falastin idan ake kashe su kullum da kullum da annabi sallallahu alaihi ya tsaya da ai ba falastin ba duk gaba ɗin ba mun bi amma haka bata faru ba wanda yana daga cikin zalika min fadali rabbi ko yana cikin falalan ubangiji Allah madaukakin sa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma kuma yayi mana qala sai yace to ai samitu nida'an ayin yasari naji wani kiran mata hannun hagu na an ce min ala rislik ka ja ka tsaya da Allah hatta saluka zan maka tambaya nan ma fa ma zai sai na wuce walam arij ban sauka na koma na kan wannan mutumin ba fagal sai ya ce zalika da'in nasara wannan kuma ba nasare ne ba mai da'awa ne mai kiran mutane zuwa ga addinin nasaranci amma innaka lawa kafta wallahi da ka kuskura ka tsaya lata nasarar ummatuka Allah da al'ummarka duk sun zama nasara za su bi kiristoci kiristancewa za su ta yi to Allah madaukakin sarki sai ya kiyaye ko bai tsaya ba ta haka duk abin da kirista za su yi na makirci da su raba musulmi musulmi suna nan akan wato kenan abin da su in ka lura da dukiyar da ake fada da an ce kafin 2000 ana son a ce akwai program wanda daga fadar batika aka dauke shi cewa ana son kafin shekarar 2000 ana son a ce arewacin nigeria babu musulmi sai kiristoci sai zama abin mamaki a daidai wannan shekarar ne sai ga yarima bakura ya ana sun cewa a jihar zamfar za mu kafa shari'ar musulunci abin sai ba su mamaki to kaga wannan bukayatun lahiri kiyayewa nan allah maɗaukakin sarki kala sai ke cewa sun mai balatni imratun ai wadda mace ma ta fuskanto ni ta fuskance ni alaiha min kulli zinatin duniya rafi'atin yadaiha ta canka da ado irin adan da ya mace za ta iya a duniyar nan gaba ɗaya ba kayan adan da ban gani a jikinta ba kuma ta daga hannunta tana roko da Allah in tsaya da Allah in tsaya tana ce min ala risilika ka tsaya ka jira zan tambaya zan tambaye ka fa mawdaitu ita ma sai na shude na sharar da ita walam arij alaiha ban saurare ta ba ita ma fa qala sai ya ce tilka ad-dunya law waqafta laktarata duniya laktarta duniya alal akhirah yace wannan duniya kenan ita ce kaga ta fito maka da wannan sifar da ka tsaya kai da kanka da zaka zabi duniya akan lahira amma da baka tsaya ba kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi duniya ba ko sai yake cewa mali wal duniya ni menene mai mai hadina da duniya face kamar mutum ne matafi istazalla ta ta shajaratin ya zauna a gindin inuwa yana tafiya ya dan huta sannan ya tashi ya gaba ni haka da dauki duniya haka da dauki duniya saboda Allah madaukakin sarki sai ya kiyaye shi qala sai yake cewa summa utitu bi ina aini aka zo min da ƙwaryoyi guda biyu ahadu ma fihi laban to yana kada baya ɗayan nono ne a ciki wal akhar fihi khamr ɗaya na biyu kuma giya ne a ciki fakila li khuz fasharab karbi ka sha ayyuko ma shi ta duk wanda ka ga yayi maka a ciki zabe fa kastu labana sai na dauki nono sai na sha fa kala li jibril sai jibril yace min asabta alfitra ka ko da a ce wato kenan da na shiru na zuwa maka ido ga wanda zaka dauka amma wanda ka dauka shine ya dace da wato kenan musulunci walau annaka akasta alkhamra wallahi da ka dauki giya ga wat ummatuka al'ummarka wato kenan za ta halaka gaba daya sun baja abil mi'iraji sannan sai aka zo min da wato kenan mi'iraj yan ce mi'iraj matakala matakala sullam ko na ki kiranta lada abinda yan nefa suke kafa jikin paul staka staka staka mi'iraj kenan sai aka zo min da shi allazi ta'ruju fihi arwahu bani adam wannan mi'iraj din ruhin 'ya'yan adam in an dauka ta kansa suke takala su takala su takala su takala su tafi sama faiza huwa asanu ma ra'aitu da aka saka shi na kalle shi sai naga a duniya ni ban taba ganin abu mai kyan wannan abun ba saboda design da abubuwa da aka gyara shi aulam tarwa ilayyal minin aulan tarwa ilal mayiti kaifa kuna yi tsallaken layi ne a sanu ma ra'aitu ko yawwa lan tarau ilal mayiti kaifa yajid basarahu ilaihi oke shi kenan awalan ne yake mata zama ba awalan bane baka ganin yadda idan mamaci ya zo mutuwa ganin sa yake kafewa ai an kawo abun an girka ransa kawai ta kala ya tafi ne kuma abin ya bashi mamaki irin abin da bai taba gani ba to wanda da cikin abin da ya samu mace ya zo mutuwa idan sa yakan kafe yana kallon wato abin da yake bai taba gani ba na mamaki saboda haka ni ma sai abin ya bani mamaki fa araja bina sai aka hauda mu sama hatta atina babal babas sama'i a duniya sama sama har sai da muka zo bakin kofar saman farko ita da ake kiranta sama'id duniya fastabtaha jibrilu sai jibrilu ya nemi abu da kofa ya kwankwasa kofa a buɗe assalamu alaikum mutanen sama ku buɗe mana za mu shiga wakila sai aka ce man haza wane ne wannan kala jibrilu ya ce jibrilu ne ni ne mala'ika jibrilu ai ba mu ga alama ba kai kaɗai ba ne ba mamma aka kai din mun san ka kai kuma da waye kala muhammadu sai ce ni da muhammadu ne shi din ma ba ku san shi ba kalu sai suka ce a to mun san shi din amma kuma wa kad ursila ilayhi an aika masa ne an ce ya zo nan shi ka ai mun san shi a can makka yake kala na'am sai ta kware da gaske ta haka fa fatahu li wa sallimu alayya suka bude mun suka kuma yi mana wata kinan sallama wa idza malakun yahrusu samaa sai na ga mala'ikan da yake gadin sama wanda ya tsaya ya bude kofar ya tsaya yake jira shine ba zai da izininsa za a shiga ko da izininsa watakilin za a fita a yau ƙasa yi ƙwada lahu ismail wani mala'ika na ce masa ismail ma'awu saba'una alfi malakin amma tare da shi akwai mala'ika sun kai dubu saba'in wa ma a kulle malakin watakilin shi shi ne oga kwata-kwata ko a ƙarƙashinsa akwai kwamanda kwamanda kwamanda kamar guda dubu saba'in ko to tare da kowane ɗaya daga cikinsu kuma mai ata alfin kowanne shi ma yana kontrol ɗin mala'ika dubu saba'in duka wai suna gadin sama ne kenan ko yawwa sau da aka allaba da kwakin tarki ya sanya akwai gadi sosai da tsaro sosai duk da fa ba wanda zai iya wani abu ƙala sai yake cewa wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa in banda allah maɗaukakin sarki babu wanda ya san adadin sojojin ubangijinka to haka nan aka tafi har zuwa ƙarshen wannan hadisi har idan inda yake cewa sun madaina ila sama'il khamisa har muka je sama ta biyar to muna ta kai abun ne wai za ana bi harun a sama ta biyar yanzu mu tsallaka sama ta biyar mu tsallaka ta uku mun ji har ta biyar sai na ga haruna dan imrana wanda yake wato kenan masoyi a cikin mutanansa wa hawla tabawun kathirun sai na ga kewaye da shi ga mabiya masu yawan gaske min ummati cikin wato kenan al'ummarsa da shi da annabi Musa fa wasafa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa qala dawil lahiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada jimar riwaya ce sai annabi sallallahu alaihi sai sifata mana shi daga cikin abin da sifata mana shi yace annabi Haruna Allah ya shi mutum ne wanda yake da dogon gemu yana da gemu don ai gemu da wasu nan annabawa ne ko sunan annabawa ne ta haka sai yake sifata shi yake cewa wato kenan yana da dogon gemu takadul ya tuwato ta daribu fi surratihi tsawon gemunsa saura ka ɗaya rika taba cibiyarsa wato kenan saboda tsawo annabi haruna kenan ko suma madina da sarisa sannan sai muka tafi sama ta shida faida annabi musa sai kwatsam idza ta fujaiya ne sai naga annabi musa fa sallama alayya musa sai mun sallama ya ce assalamu alaika ya rasulullah wa rahaba bi ya ce mun maraba maraba maraba lale maraba wato kinanta na zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai siffata mana shi shi ma fa qala rajulun kathiru sha'ar yace mutun nan Allah masa gashi sosai walau kana alaihi qamisani kharaja sha'ruhu minhuma inda yana da wato gidan riga a jikinsa ya sake sa wata riga gashinsa zai burtsa ta cikin rigar ya fito saboda tsawon gashin da kuma yawan gashin na? kawai da haka da haka ne za ta faru saboda tsananin gashinsa kenan ko? sannan sai cigaba da amatan hadisi sai ke cewa wakar ja'a fi sifatul baraki min hadisi ibn abbasin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم في الهجر fatado wannan da duka kusan kisosi ne a takaice takaicewa kisan tana nuni tabbatar da cewa an yi isra'i da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yawwa sannan daga can da aka je shi sama an wuce da shi har sama da sama ta bakwai din ya je sidratul muntaha daga can kuma ya wuce ya je har gaban al'arshin Allah ba da kwakin sarki a nan ne ya karɓo mana sallah guda hamsin ko sannan daga baya ya dawo annabi musa alaihi salatu wasallam ce masa ya koma ya roki allah madaukakin sarki a rage al'umman nan ba za mu iya ba aka je aka rage har ta dawo sallah guda biyar amma ladan ta na sallah hamsin haka ne yawwa to hakan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida ya zo ya faɗa ma mutane cewa jiya an yi isra'i da ni isra'i din kuma shine wato kenan tafiyan dare mai irajin kuma shine hauhawa daga sama wato kenan zuwa ƙasa akwai matsaloli wanda ya kamata a ce maimakon kawo kisar ya kamata a ce mu tattauna a kansu saboda kilafa na malamai a kansu wasu suna cewa matsala ta farko wasu suna cewa isra'in da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da gangan jikinsa ne da kuma ransa wasu malamai suna cewa a'a ruhinsa ne ransa ne aka dauka tun da aikan ga matsalan a dauko shi daga makka kawo shi da dabi baitul muqaddas a yi sama da shi a je a yi komai da komai da komai cikin wanda suka ruwa wannan kama ko irin suna na aisha su muawiyah bin abi sufyan da sauransu amma da yawa daga cikin masu ruwa su rawaito cewa a'a da gangan jikinsa ne da gangan jikinsa ne ba wato kenan da abin da sa to amma matsalar shine nan farko Allah madaukakin yake subhanallazi kalmar subhana mun ce tana zuwa ne yawanci ta nuna abu na al'ajabi da ban mamaki sannan kuma da mu'ujiza da sauransu shine abubuwan da dan adam hankalinsa ba zai iya wato kenan dauka da gaggawa ba to inda mun lura da a ce isra'in da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da ransa ne kamar wanda wasu ma suke cewa a mafarki ne da a ce ran ne aka dauka aka tafi da ita ko kuma a mafarki ne ya tafi da dawo ubangiji zai iya yin haka da abin zai zama akwai abin mamaki a cikinsa sai ya ce jiya na yi mafarki an tafi da ni kaza an tafi da ni kaza akwai wanda zai ce masa ba haka bane a mafarki kan kuma ma yana yi kuma mafarkinsa zai iya kai shi ko ina to amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya bada kisan jiya an yi isra'ila ne mutane sai suka karyata shi saboda ka karyata wannan da mutane suka yi kamar dalili ne na nuna cewa ba da ransa bane da ran ne da gangan jikin gaba daya don da ya ce musu ya mafarki ba za su yarda ba mun bayyana wannan saboda haka da gangan jikin nan da ran haka nan Allah ba da kuki sarki ya dauke shi aka kai shi aka yi wannan shi ne kuma ma shi ne ke nuna mu'ujiza ko shi ne ke nuna asalin mu'ujiza amma da mafarki ne babu wata arna ma na mafarki kuma ya ga abubuwa da ban mamaki musulmi ma na yi mafarki amma dauki mutum a kai shi baitul miqdis cikin dare a kai shi sama da sama ta bakwai cikin dare wannan shine asalin ma mu'ujizan don haka abin da ya fi rinjaye a bisa fahimtar malamai shine cewa da ransa da gangan jikinsa aka dauke shi aka yi wannan isra'in da shi daga ci abin da zai da tabbatarwa shine da ya zo shi ya ce ma mutane na jiya da daddare na an kai da betul mikidas an kai ni sama sai kafirai suka dinga ihu suna dariya don haka abu jahil ya samu point yadda bai je samu gayyar musulmi wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kun ji abin da mutumin naku yake fada jiya ya ce don da farko ma cewa an yi isra'ila ne zuwa baitul miqdis ne bai ma fada musu mi'rajin ba jiya ya ce wani da daddare an kai shi har ya je ya dawo jiya da daddare don haka wasu daga cikin musulmi sai shakka ya kama su da haka sai suka zama kai ashe abin da makarfa mu kama bulkara da aka kaman za a rikita wayannan malama sai aka yi kan ogan nasu shine sayyidina abubakar da ya same shi to ka ji abin da mutumin ka ya faɗa kalman da ya fara fitarwa sai ya ce shin shi ne ya faɗi wannan suka ce wallahi shi ya faɗa da bakinsa sai ce in kana kalaha faƙar sadaka in dai shi ya faɗa to ya faɗi gaskiya za ka yadda da shi akan wannan kitsin ya ce ya je mana baitul miqdas jiya da daddare ya dawo a jiya da dare tafiyar da wata guda muke akan rakumi sai ce to an yi na gaskata shi da abin da ya fi wannan ma ƙura'an da yake kama na wahayi daga saman ai ya fi ba wannan rikici ba ne zuwa kudus ba ne ai kudus a duniya ne mun san da kudus din amma sama fa me muka sani a kanta ya ce fa inni la usaddiquhu ala akthar min hadha kabar sama labarin sama ina gaskata shi akan wannan daga nan ya samu sunan siddiq da yawan gaskatawa ko daga nan Allah madaukakin sarki yasa aka bashi wannan lakabi wato kenan na siddiq suka sai suka ji kuma abun ya abin kuma sai karfafa sauran musulmi ko saboda sai suka je suka ce a je a same shi aka gunguwa ka ja ka ce to shikenan za mu yi maka wasu tambayoyi idan ka ba mu ansa za mu yadda wannan ku tambayin shi ne ake kira sa cikin tambayin kaka aka aka haife ka don kurewa ne mutumin da ya tafi cikin dare fir da ya dawo sai suka zo ka ce to ka gaya mana yadda masallacin kudus yake ya ce zuciyata ta buga na rasa yadda zan yi allah mara kuki sarki sa aka ɗauko masallacin kudus na ka zo aka gaya masa aka je masa a gabansa da kuke tambaya akan masallacin kudus ta gefensa window nawa ne ta nan gefen akwai ɗaya biyu uku ga su kaza ne zai kirga ta nan fa kaza ne duk abin da ya fada sai a yi zoomin sai a karkato saitin abin duk abin da suka tambaya sai a kawo masa saitin abin sai ce musu amsar kaza ne muka yi ta giya musu kace eh to amma ha za fa kar sadaka akan wannan kam ya faɗi gaskiya sun da bai shi wasu abubuwan duk ya gaya musu sai wani ya ce a to ku dakata ku dakata ai akwai rindirar mu tana dawowa daga kudus din ya gaya mana ya ganta ko bai ganta ba ya ce na ganta kuma ya ganin amma da yake ba hankalinsa ya kai kan nan ba dama ko ya ce musa ya ganta a ina ku ganta yin na ganta a daidai guri kaza har ma raƙumin wani ya firgita raƙumin wani ya firgita sun je sun bi raƙumin kaza kaza ya gaya musu sai suka ce to gaya mana shi zai zai zo ishe za su iso sai ce nan da kwana uku to nan da kwana ukun da wani lokaci sai ka gaya mana karfe nawa zai iso za su iso sai ce to yanzu ba na iya ce muku ba su ne za su girga rana fitowa ko kuma rana ce za ta riga su fitowa da sun zabi dab da lokacin fitowar rana za su iso amma da su da ranar ban san wanda zai riga wani bullowa ba aka yi dandazo da asuba aka tafi aka ji aka zanna a bakin gari ta inda za su shigo ana jira ana jira ana jira ana jira sai ce jama'a ga rana ta bullo wani kuda ya kace jama'a ga kakarafka suke so eh hadhihi shamsu kad tala'at wanda kuka ce hadhihi irkum kad tala'at saboda ka sai suka abu mai fiye da ba su mamaki kaga kenan duk hanyar da za su bi wato kenan Allah madaukakin sarki ya kare ya ba abin din kariya annabinsa sallallahu alaihi wasallam to sannan kamar da muka faɗa cewa ya ce asra ɗin nan daga cikin dalilan shine da mutanen maka hankalinsu bai kai a can ba da cewa ya yi saraitu akwai bambanci da saraitu da usriyabi ya ce usriyabi lailata jiya da dare an an yi tafiyar dare da ni da ya ce na yi tafiyar dare to shi da kansa haka ne amma tun da ya ce usriyabi an tafiyar da ni waye tafiyar da shi ubangiji yana kuma mai sauki ne a gurin allah maɗaukakin sarki saboda ita tafiya da kuke gani ta danganta ga ƙarfi ƙarfi yana ƙaruwa lokaci yana raguwa sannan takurinta kuma yana zuwa misali yanzu da wanda zai tafi kano da kafa da wanda zai tafi akan mashin da wanda zai tafi akan mota da wanda zai tafi akan jirgi wanda ne fi ƙarfin abin tafiya mai jirgi minti nawa zai ɗauka mai jirgi ya tashi daga nan dambam zai tafi kano a jirgi mai mota nawa zai dauka mai mashin nawa zai dauka mai tafiya da kafa saboda kullama izdadatul quwwa kadakal waqt saboda to to yanzu in aka ce karfin kuma na ubangiji ne fa eh kaga ba maganar ma lokaci lokacin da ya ga dama kawai zai tafi da shi dan haka sai ce subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga ubangijin da ya tafiyar da bawansa don haka tafiyar da shi shi ma aka yi mun bayyace wannan sadaka wannan yana daga cikin dalilin da suke da ƙara ƙarfin cewa isra'il harka ce ta ubangiji ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam illa iyaka shi dai an zabe shi ne dan wannan sadaka kaga babu kowai din kareta shi wato kina akan wannan dan Allah barkun sarki shine wato kinan yayi sadaka wannan ma sai zama kan cewa wato kinan ba su samu dalili a nan gurin ba da sun tsaya wato kinan sun yi nazari sanan da ya ce bi abdihi da bawansa wato kamar yadda muka faɗa shine mafi kololuwar matakin da wato kinan dan adam zai kai a gurin ubangiji da haka a wannan lokacin babu wani bawa na ubangiji da yake da wani matsayi wato kenan yake ibada ubudiya wadda ta kai shi wannan matsayin in ba annabi sallallahu alaihi wasallam da haka shi Allah madaukakin sarki ya zaba da haka yawan ibada yana daga cikin abin da yake kusantar da mutum zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraktuhu alayhi to haka farilla na farko shine sannan wala zalika abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibahu to da haka wannan shi yake dada jan kusan dan bawan Allah kusa wani ma wani mawaki na cewa daga cikin abin da yake bani dadi nake jin kamar zuciyata za ta iya tashi ta taɓa tauraron surayya shine Allah ka sa ni a cikin mutanen da ake ce kake ce musu ya ibadi ko sikira na da kai da an ce ya ibadi wai ni ma yana ciki kai wannan ya min daɗi eh she wannan ya min daɗi kawai a ce ni bawon Allah madaukakin sarki ne saboda haka wannan ma daraja ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ce asra bi abdihi laylan sannan sai tafiyan da daddare da yaushe aka yi wannan isra'i da daddare me yasa da daddare tunda ubangiji ne mai yi me yasa da sai daddare sai malamai suka ce ai inda da rana ne da mutane za su ganshi lokacin da ya tafi haka ne yau sannan mu'jizarsa ba za ta zama tana da yawa ba yanzu ko da miliyan 100 ne in na san cewa za ka kawo min da miliyan 100 kama alkuriyar gobe zan baka miliyan 100 zan ji daɗin ta kan amma an ka kawo min ba za ta kai min daɗin kawai ban san ba hawa ba minin ake ta ba zato ba tsammani haka kawai sai ka kawo miliyan 100 ka zo ka ce ka bani zai iya rikita ni ma ko yawwa to saboda haka Allah madaukakin sarki yayi abin da daddare saboda kwatsam a zo a ce mutane ga abin da ya faru sai mu'jiza ta dada karuwa saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya zaba yayi lailan to suka ce kuma to masu ta'annuti fa to in har haka ne me yasa abin ya istigrakin dare gaba daya in dai daga ubangiji ne ko ai a sakan ɗaya mada aji a dawo me yasa dare sai ce musu eh Allah madaukakin sarki ya zabi daren saboda akwai hawadith wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai inkantar akan hanya na farko kamar wani ayar da bai tsaya ya gansu ya ji halin da suke cikin da ba zai iya bada amsa ba na biyu akwai maganar sallah ya tsaya ya yi sallah a masallaci na uku akwai tafiya sama kowace kofa sai an tsaya an yi sallama an nemi izinin a buɗe an ba da izini an tambaya da waye da waye da wane ne sannan ya ji saman zai gasa da mutanen sama sannan aji ta gaba sannan aji ta gaba sannan aji ta gaba duk wayannan abubuwan da suke faruwa da zuwansa gaban ubangiji da farlanta masa sallah da dawowarsa gudan annabi musa da komawansa da dawowarsa annabi musa an ce ya mai da shi ya fi sau abin da ya fi tunda duk a cikin hamsin ɗin lokacin da ya je biyar ake ragewa ya dawo ya koma biyar ake ragewa ya dawo kaga wannan jale gumar duka kuma Allah madaukakin sarki ya tsara ta haka ne ba wai dan Allah din ba zai iya yin sa a sakan din ba saboda abubuwan Allah ya tibe Allah madaukakin sarki ke cewa linriyahu min ayatina dan mu nuna masa wato kenan ayoyin mu saboda ka tsaya ta a gurin sai sidratul muntaha da ganin jibril da yayi a fili ko wala kadar ahu na zata la ukra inda sidratul muntaha da sauransu ma zagal basaru kuma duk irin waɗannan abubuwan da suka faru su suka cinkusa suka sa isra'il ya zama ya dauki wato kenan dare guda mun fahimci wannan yau duk waɗannan a nuna wa ayoyin ne a annabi sallallahu alaihi wasallam don a ƙara masa yaƙini saboda haka shi ya ga waɗannan abubuwan da idonsa ya je su da kunnansu shi yasa babu abin da zai zo a duniyar nan ya zama ya firgita shi kana tsammanin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka da a gazauta za ta reka yana kwance yana bacci har ne ya daga ya zare dauki tafkwabin sa ya zare ya shambe shi da ya farka ya haka manyan na umini take ce Allah kana tsammanin wannan abubuwan da ya ganin abun wasa ne ai ba shi da wani shakka dangane da lamarin ubangiji kawai saboda Allah madaukakin sarki ya nuna masa daga cikin ayoyinsa kuma ya zo ya karantar da mu albarkacin karantar da mu da ya sa mu ma muka yi imani wataƙila muke kuma iya jurewa akan abubuwa na addinin musulunci subhanahu allazi asra bi abdi laylan min almasjid alharam da masjid alharam shine wannan manna masallaci na makka ko me yasa aka ce masa masjid alharam saboda masallaci ne da aka haramta wasu abubuwa a cikin sa iyaka kewayen haramin sa an haramta in an ce masjid shine gurin da aka keɓance dan bautar ubangiji Allah madaukakin sarki musamman dan wannan kuma yake dauke da wasu dokoki yanzu masallacin nan yana da wasu dokokin da babu dokokin a cikin dakunan mu amma da za mu je muna sallah a baranda wanda ba za a dauke shi masjid ba ko ba za a dauke shi masjid ba saboda duk da cewa ya halatta a yi sallah ko a shago ya halatta a sallah amma ba za a kira shi da suna masjid ba saboda me akwai wasu dokokin da ba akwai wasu dokokin da suke aukuwa akan masallaci wanda su ba su aukuwa a gurinsa don haka ma wasu malamai suke cewa haramun ne wanda ba musulmi ba ya tuko jirgin sama ya biyo ta saman makka saboda masallaci daga cikin abubuwan da yake sifata shi a matsayinsa na masallaci shine samansa ya zama babu activities na duniya sai dai activities na addini idan ya zama yanzu aka mai da shi sama to kasan sai dai a kira shi gurin sallah kawai amma bai dauki ainihin cikin cikakken sunan abin nan don haka ba a son wani abu ya zama ba na addini ba yana reto a sama da dakin kaba don haka malamai suka hana ba zai yiwu mutum ya tuko jirgin sama ya zai wuce ta kan dakin kaba ba saboda akwai wannan dokar na masallaci wadda ke mai alfama masjid al-aqsa kuma zuwa masjidi mai masallaci mai nisa da yace aqsa akwai masjidul qasi akwai aqsa qasi shine mai nisa aqsa shine mafi nisa mafi nisa a wannan lokacin inda su larabawa suka san guri da aka kebance ake bautar Allah madaukakin sarki a masallatai babu masallacin da ya kai na kudus nisa sau da aka shi sa suke kirasa masallaci mai nisa sai allah maɗaukakin tarki a adresin saboda mai yawa kenan kaga a tsakani daga nan makka zuwa kudus akwai wasu masallatan ko da masu nisa na madina ma yana tsakani ko da sauransu to amma wancan ya fi nisa me yasa ya fi nisa saboda a iyaka sanin su babu inda ake bautan allah guri mafi nisa sama da wannan sau da aka shi sa aka ce masajidin al'asa kuma an ce masajidin al'asa na nufin wato kenan wannan masallacin kudus ne alazi baraka na haulahu wanda muka yi albarka wato kenan a kewaye da shi albarkar da aka yi a kewaye da wannan masallaci ta shafi aboki ɗayan biyu akwai albarka ta duniya albarkar duniya shine cewa allah ya sa gurin a daidai wannan lokacin da ƙur'ani yake sauka guri ne wanda yake akwai wato albarkar ƙasa ciyawa tana tsara don haka ana shuka ko menene na kayan marmari a gurin sana Allah barkashi take ya ba su dukiya sana ya da shi santa na kasuwanci duka dai ana samun wannan albarka don haka Allah barkashi take ya sa masa albarka ta duniya akwai kuma albarka ta addini albarka ta addini kuma aka ce nan din ana kiransa mahabbatul anbiya annabawa da yawa sun rayu a gurin kuma sun mutu a dugurin irin su Ibrahim alaihi salatu wassalam irin su annabi Zakariya annabi Yahaya da isa dan maryamu alaihi salatu wasallam annabawa da yawa sun rayu a gurin sun mutu har ma aka ce annabi musa alaihi salatu wasallam lokacin da za a karbi ransa yake ce ya allah ina son ka karbi raina a daidai inda in na dauki tsingaro na wurga zai fada a tsakiyar masallacin kudus kaga kenan ba yana cikin rahaba ba yana jikin katangar masallacin ko yawwa saboda haka guri da wanda yake allah madaukakin sarki ya abin nan shi yasa gurin yake da tarihin addini musulmi sun ce gurinsu ne yahudu sun ce gurinsu ne kiristoci sun ce gurinsu ne kuma kowannensu yana da wani tarihi wanda yake yake manna shi da dan farashi da wannan gurin saboda genesis din shine ai wuri ne na addinin musulunci Allah ya albarka a gurinsa don haka addinin musulunci ko tun daga kan annabin farko da ya zo shi musulunci yake karantarwa wanda suka kauce ga addinin musulunci suka koma gefe a sun zama abin nan yahudu musa alayhi salatu wasalam abin da ya karantar islam ne ba yahudanci ba amma da sun duka sun mai da shi yahudanci suna zaune a gurin suna cewa gurin su ne nasara isa alayhi salatu wasalam ba kiristanci ya karantar ba inda aka ce kiristanci a cikin bible islam ya karantar don haka musulmi ma da suka zo menene islam annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar sayyidina umar ya zo shi ya karbi wannan masallaci aka tabbatar da ibada da komai da komai da sauransu don haka wannan guri wuri ne wanda yake santa na addinin musulunci shine masallaci na uku wato kina a duniya daga masallacin harami sai masallacin madina sai wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tushaddu rihala illa li salasi ko ba a wato kenan shan damara a ce za a tafi masallaci kaza don ibada sai dai ɗayan uku ko dai masallaci mai alfarma na makka ko na madina ko kuma wato kenan masallaci mai nisa shine wato kenan masallacin kudus Allah madaukakin sarki ya ce ya yi hakan nan ne saboda wato kenan wuri ne wanda yake mai albarka alladhi barakna hawlahu amma duka waɗannan abubuwan da suka faru gaba daya menene manufarsu me dalilin da sa aka yi isra'i da shi me da yasa aka yi mi'raji da shi zuwa sama da baka me yasa aka nuna musu wannan abubuwa Allah ce linuriyahu min ayatina shine gart dan mu nuna masa min litabidiyya wani bangaren ayoyin mu to haka duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk da cewa qur'ani yace laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ya ga manya manya daga cikin ayoyin ubangijinsa a wanda guri amma da aka ce min ayatina kaɗan daga cikin ayoyinmu shi ne abinda Allah madaukakin sarki wato kenan ya nuna masa a wannan lokacin lillahi min ayatina innahu lalle Allah madaukakin sarki huwa sami'u shine mai ji albasiru mai gani jin Allah madaukakin sarki ya sha bamban da irin namu jin ko yawwa ganin sa ya sha bamban wato kenan da irin wato kenan namu gani to mu ji Allah وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا
Allah madaukakin sarki cewa atayna Musa alkitaba lalle mun ba annabi Musa littafi wani littafi muka ba shi at-taura ko mun ba shi littafi shine wato kenan at-taura sadaka wannan yana daga cikin wato kenan darajar shi annabi musa allah ya girmama shi ya ba shi littafi wannan wato kiran ba karamin girmamawa ba ne waje annawa hudan sannan sai muka sanya shi shi ya zama shiriya ne libani isra'ila ga 'ya'yan bani isra'ila to shi wa kenan wane ne aka sanya zama shiriya ɗin shi littafin ne ko kuma shi musa alaihi salatu wassalam da me zai iya koma zuwa ga annabi musa alaihi salatu wassalam ko yau kuma zai iya koma zuwa ga littafin littafin da Allah madaukakin yalla in lati inna arsa inna arsa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur mu ne muka saukar da at-taura a cikin ta akwai shari'a akwai haske dan haka ita kanta wato kenan at-tauran littafi ne wanda in mutane sun bi akwai shari'a a cikin ta musamman a wancan lokacin da aka saukar da ita shi kansa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo ne dan ya shirye da mutane don haka abin da yake nuna musu kullum wa'azi ne nuna musu abin da yake wato shine shine shiriya shiriya kuma shine mutum ya zama hudan shine ya zama abin da yake daidai da ɗabi'a daidai wato kenan da addini ɗabi'a halin da muke zaune menene in an yi an yi mai kyau shiriya ne wannan a addinancen mu menene in an yi addini ya ce abu mai kyau wannan shine shiriya abinda za mu yi ya cutar da mu ko ya cutar da al'umma kaga ba zai zama hudan ba ballantana kuma wanda za mu yi ya cutar da addinin mu to Allah ba daukakin sarki yasa Musa alayhi salatu wassalam ya zama shiriya ga mutanansa kuma littafin sama ya zama wato kenan shiriya ga mutanansa wato kenan yan bani Isra'ila sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa tunda na muku haka na saukar muku da littafi na aiko muku da manzo to ga sharadi sharadi shine Allah ta take zumin dini wakilan kada ku kura wato kenan kada ku riki wani koma bayana ya zama shine wakilin lamarin ku ma'anan wannan shine kada ku riki wani ya zama abin shirka kawai a takaice kada ku jibinci wani ba ni ba in ji Allah madaukakin sarki duk wanda yake zai kai ku zuwa ga wata hanyar da ba tawo ba to kar ku rike shi duk wanda zai karbi tawakkalinku wato kenan karku yadda da shi ko wakilar kafilar aka ce karku da dake wanda zai shine kamar mai gida a gare ku wanda zai rika tsara muku wato mi umurikum a cikin wato kenan lamuran ku haka nan malam farra'u ya faɗa wani kaulin yake cewa a'a kada ku riki mutumin da ta tawakkaluna alaihi za ku zama wata kenan kun dogara gare shi ku manta ga Allah madaukakin sarki fi umurikum a cikin lambaran ku dan duk mutumin da ka dogara a gare shi idan ba Allah bane duk ran da ya goce zaka iya wato kenan faduwa wasu kuma suka ce a karka doke shi kafiyan wai ku ce Allah ya ai wannan mutumin ya isar muku kawai ka dogara ga wannan abun shikenan ba ruwanka da Allah ba ruwanka da wato kenan wani abu makamancin wannan to kar ku yi hakan nan saboda haka wato kenan da ake wato kenan kaddara wannan ayan Allah ta take domin da ni wakilan shine mun yi alkawari da yan bani Isra'ila wato kenan ba za su bi wani littafi ko sama da littafin da na saukar musu sabani littafin da na saukar musu ba ba za kuma wato kenan su bi wani manzo sabanin manzan da wato kenan na ayoyi ko musu ba saboda haka shine ma'anar wannan saboda haka Allah wa da zarki ya ba su ni'ima ya kuma dora da su wato kenan akai za mu dakata nan wancan lokaci ya yi ko abinda muka faɗa daidai allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa allah ba mu ikon aiki da shi